yace sun ma'ada nazim rahimahullahu ta'ala sannan malami mai mulatul muridi ya dawo kuma ila tatmimil kalami fi fada'il al-wurd ba'da an zakara ma huwa qad tatimmat lil kalam qablahu wa qala ya dawo zuwa ga cika maganarsa a dangane da falalar wannan wurdi namu mai girma bayan ya ambaci abin da yake kamar cikawa ne gabansan sa faqala sai yace wa sahbuhu la tudriku al-tabu rutbatahum min ibihi qattabu wa kullu man amila lillahi amal fardan wa naflan wa qabuluhu hasan yutihim alayhim bil fadli wa hum ruqudun waqta dhaka al-fi'li أكثر من مئة ألف ضعف ما عودي العامل دون خلفي لدى الممات والسؤال يحضر نبينا لهم وذا مفتحر يسوءه ما ساءهم ولهم لقما عن الأنام قد خصهم يجيزه على الصراط دون مين رب الورى أسرع من طرفة عيني من حوض خير الناس يشربون وتحت ذل العرش واقفون ولو رأت أكابر الأقطاب ما أدى خالق ولا تكرما لهؤلاء اللي بكوا عليه واستنقصوا ما ركنوا عليه سبعون ألف ملك تذكر مع ذاكرنا من غير شك قد وقع وأجر ذاك كله لمن ذكر وذا لأجل قطبنا الندب الأبر يجالسون سيد العبرار نبينا في الليل والنهار ونسبة المذكور للذي انكتم كنسبة النقرة للبحر الحرم جعلنا الإله من ذي الناس بجاه شيخنا أبي العباس so ما لينا magana akan falala ta wannan wurdi da falalahu ɗan wurdin su kuma da ce wa sahabuhu sahabban shi wata jani almajiransa muridansa wanda suka karɓo wurdi a wurinsa la tudrikul aqtab rusbatahum wasu kudubai waɗanda ba na ba na wannan ɗariƙa ta hun ba ba za su riski matsayinsu ba irin matsayin da Allah ya ba su ya ba mu sauran kudubai ba za su same su ba min ɗibihim ƙaɓɓamu sun samu wannan ɗaukaka ta daraja da martaba ne saboda daraja shoti jani wa kullu man amina lillahi amal da kuma wata nan darajar da wasu ba samu bayyana wadda muke da ita to duk wani wanda ya aiki na Allah na ibada fardan wa naflan wannan abin ibadar da yayi na farilla ne ko na nafila ne wa qabuluhu hasal kuma aikin da yayi na nafila ko na farilla an karba to yuqimu alaihim bil fadli Allah mai ba da falala sai zai ba su lada na wannan aikin da aka yi na farilla ko na lafila wa hum ruqudun lokacin ma da mai nafila sai nafila aka karba ko mai farilla yayi farilla sa aka karba su almajiran shi da suna tun ma suna baccin su dun waqta zakal fi'li lokacin da ake wannan aiki suna can ma suna bacci amma Allah sai ya ba su lada na wanda ya aikata nafila ko farilla wannan baiti dalilinsa wani ne ya zo don shehu tijjani ya ji labarin shehu tijjani ana ta faɗan karama ta shehu tijjani da girma irin na shehu tijjani da karama irin ta shehu tijjani sai ke bare zai zo ya ji ya je ya ga mutumin nan da ake ta koɗawa da wazitaka ya je ya ga aikin wannan mutum sai je wajen shi wata jani da daddare da su bayan Allah da ka zo wurinsu sun san abin da ka zo da shi a wurinsu ko ka zo da kyakkyawan niyya ko ka zo da mummunan niyya da shi wata jani ya ga ya zo wurinsa shi kenan shi wata jani suna tare a tsawon daren nan shi wata jani aka ta hira kurum a taɓo wannan a taɓo wannan aka ta hira ba abin da aka yi har lokacin sallah asuba ya yi aka yi sallah asuba kowa ya watsa ya tafiya sa gida da shi wannan mutum bayan ya koma sai ta a to zuwa shi wannan mutum da ake cewa shi waliyi ne shi wani ne shi ne kaza mai kaza ne ta ni na je na bada na je na kashe dare ɗaya a wurin ka in ga irin abubuwan da yake sai na ga ba wani abu da yake sai hira kurun da kawai aka hira kawai suke tun da tsawon dare har aka sallah asuba to yanzu wannan shine za a ce wai waliyi ne ne kaza ne kaza ne kaza ne yana ta bada wannan yana ta yin wannan labari har wannan labari ya je wajen kunnen shehu tijjani to shine sai shehu tijjani ce to ai ba ma mu ba duk wanda ya wani aiki na alkhairi farilla ko nafila kuma wanda ma aka karba farilla ko nafila din to Allah sai ya ba mu daga cikin la ya ba mu daga cikin ayyukansa to dai ganin ka zo wurin mu ka ga muna ta hira muna ta hira muna hira ko muna baccin Allah sai ya ba mu abin da ya baka ka gani ko saboda su bayan Allah duk da hanyar da ka zo wurinsu da ka zo sun san abin da ka zo da shi kamar wata ran wani ya zo don shodu ya zo don shodu ganin akwai tambaye shi kan wasu abubuwa daga cikin abubuwan da ya samu shi ya tambaye shodu ganin akwai maganar mahadi al-muntazir daga cikin abin da ya tambaye shodu ganin akwai maganar jan carbi da hannun hagu shi kenan yana shigowa falo wajen shodu ganin sai kawai shodu ganin ya kama magana akan muntazir mahadi sai kama magana akan mahadi kaza kaza yana ta bayani akan mahadi kaza an gama da shi nan ba magana kan ta shan sai sai gane turbin sa na hannun dama sai mai da turbin sa hannun hagu yana ja yana ja kaga na an kashe magana da shi ma babu ya samu amsar sa anan turjan ya ga ya ga abin da ya zo tambaya da tun bai tambaya ba bara ba shi amsa shi kenan sai ya ga mutum bai ba magana wani tambaya kuma abin da ya zo tambaya an ba shi amsa kamar inda muka faɗa a baya wanda ya zo da fata kasuwa kasuwa ta ɓata ta fata ba ciniki ya rasa yadda zai sai ce bari ya zo wajen shehu jami ya masa addu'a ya zo kasuwa kuma ba da adi ga kuma abu an zo da shi da yawa yana shigowa fada wajen shehu jami sai shehu kawai sai shehu jami na cewa wanda yake da fata a wannan lokaci ya samu wuri ya ajiye ta nan da wata ɗaya wato farashinta zai tashi shi kenan shi ma sai aka sanar da shi abin da ya zama yana koma haka sai je nemi shago ya ajiye fatarsa lokacin da shaudu ne faɗa ne da nan da shekara nan da wata ɗaya farashin zai tashi sai ku farashin ya tashi kusa za ka so bayan Allah in za ka zo wurin bayan Allah ka zo wurin su dan Allah kurun kar ka zo wurin su da wata manufa in ka zo da wata manufa ma sun sani in ka zo da kyakkyawan manufa sun sani in ka zo da mummunan manufa sun sani saboda ka zo wurin su dan Allah kawai saboda shi wannan sai shi abin da ya kawo shi kenan yanzu ya ga waye da dan da ake ta bayani sai ga shi dan kawai tsawon dare bacci aka surutu aka dai kawai hira har aka sallah asuba kowa ta shi sallah asuba to to shi ne shi dan ya faɗi wannan aksar min mi'at alf da'fin za a baka sama da ninki 100 ma na abin da aka aikata na lafara nafila da farilla karbabbiya ma udil amilu za a baka lada irin abin da aka ba wanda ya wannan nafila karbabbiya ko farilla karbabbiya nuna kulbi wannan sa alƙawari ne da manzo Allah ya washe da babu sabani a cikin bayan wannan kuma lai da mamati an zo mutuwa wasu ali ko an je kabari wurin tambaya ya haduru nabiyuna lahu annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo wurin yan tijaniya in mutuwa ta zo akan an je wajen kabari wa za muktakharu aiko zuwan annabi a wurin fitar rai da zuwan annabi a wurin tambaya ka a kabari ai abin alfahari ne a ce annabi ya zo duk inda aka ce annabi ya zo an san ba abin da ke wurin sai rahama to shi ma wannan falala ce daga cikin falalar yan tijaniya yasu'uhum ma sa'ahum wa lahum lutfun duk abin da ya bata wa yan tijaniya ya bata wa annabi za ka maza Allah ke cewa kulli ashabika la yuzuni shurjani ka ga ya wa almajiranka kada su tushe ni mun shirya ne mamaki ya rasulullahi ya ya almadirina za su cuce ka yace a idan suna cutar shashin su to suna cuta ta ne to da ka kiyaye cutar yan uwa yan tijaniya wala humuluduhun kuma yan tijaniya suna da wani nazari ga shi nan kaza kamar kudi ne da mu ba kudin ne da mu ba kamar wani abu muka tara ba wani abu muka tara ba lutufi suna da lutufi khasi na yan tijaniya قد خصهم الله يجب أن تجانية للدفع نزاهري لنبادي bayan wannan yujizuhum ala sirati duna maini Allah zai wuce zai ƙetar da yan tijaniya bisa ga siraɗi wannan ba ƙarya a ciki za su wuce rabbul wara ubangijin talakai shine zai wuta zai wuce da su ala siraɗi bisa ga siraɗi asra'a za su wuce mafi gauga min ƙarfata awinin daga ƙirtawa ido wani zai ce a to ai Allah ya faɗa ya ce wa in minkum illa wariduha ba wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta kan sirati sirati ko yana kan wutar jahannama ne to ya kuma Allah ya faɗa wannan mu za a ce za mu wuce to sai a maka misali da abin da hankali ya dauka yanzu misali mutumin da ya tashi daga Lagos yana so ya je Kano idan a mota za ka tafi a bar magana jirgi in a mota za ka tafi road block road block na yan sanda road safety question nawa za ka za ka je haka da kano ka kirga nawa za ka kirga ba su kirgu ba to shi kenan sai ka hau jirgi daga lagos za ka je kano za ka gansu ba za ka gansu ba ba za ka wuce ta kansu ba za ta wurin su kansu za ka wuce ba kama san ka wuce ba to haka shi ma dan tijaniya zai wuce saradi bai san ma ya wuce saradi ba ya ji dai an faɗe shi zai tambaye shi a ina saradin da ake tafi dan ai sun wuce shi to saboda haka dan tijaniya za su wuce bisa ga saradi Allah zai ƙetare da su asra'a min qarfati aynin mafi gaugawa da kirkawa ido wa in minkum ila ka wuce da ma baka sani ba min haul khairin nas yashrabuna da man da an ƙetar sirati sai a je a sha ruwan alkausara da an sha ruwan alkausara sai shiga aljanna to din tijaniya za su sha ruwan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama wa tahta zillil arsh waqifuna an an je ranar kiyama kuma suna karkashin inuwa da al'arshi wanda babu wata inuwa a ranar kiyama sai ita muna tsaye wannan karkashin inuwa wa ra'at akabirul aqtabi kai mana yace da sauran kudubbai manya manya da za su ga irin falalar da Allah ya keɓanta ɗin tijani da ita takarruma don girmamawa da haƙula ga wa'ina da muka faɗa laba kawo ita wallahi da sun yi kuka alaihi bisa ga wannan abu da Allah ya keɓance mu da shi wasan ƙasau da sun ƙanƙantar da marakanu ilai abin da suka kasa a kan da sai su ga abin da aka ba su a sai ba ba su komai ba inda sun ga irin abin da Allah ya ba wa ɗan tijaniya sab'una alfa malikin tazkur ma zakirina idan kana karanta wurdinka mala'iku saba'in suna suna karantawa tare da kai min gaira shakkin shi ma wannan babu kokonto karwaka haka labarin yazo wa ajru zaka ladan abinda mala'iku saba'in suke karantawa an kana karanta wuri suke karanta tare da kai liman zakar za a ba da ladan ga wanda ya yi wannan zikiri din wa za wannan kuma li ajli qutbin nadbul amr da haka wani tun shi dai da ya ji wannan falla sai ta shi jana ya kai ji wai wannan falla da ake da yan tijaniya ake faɗa Allah ya musu ita an ba su ne saboda abin da suke ja ne na wurdan Allah ya ba su ko ko saboda mai sai dan sai dan ya dan shiru sai shi dan ji a'a an ba su ne saboda mu wallahi alhamdu min ajlina wallahi alhamdu saboda albarkan mu ne aka ba in tijaniya wannan yujalisuna sayyid al-abrar nabiyina fil layl wan nahar a dare da rana suna tare da annabin mu shine shugaban mutanen kirki wa nisbatul mazkuri lil ladhin katam danganan abin da aka faɗa na farnar ‘yan tijaniya ga abin da aka ɓoye ba a faɗa ba kan isbatin nukɗaɗi kamar danganan ɗugo ne lilbahar da shaidan ga kogi wanda yake mai yawan kumfa kamar a ce a je kogi a ɗan a ɗebo a ɗauko ɗugo ɗaya to abin da aka faɗa shine kamar ɗugo ɗaya na farnar ‘yan tijaniya wanda ba a faɗa ba shine kamar sauran kogin ruwan kogin ja'alna ilahu min jinnati malaiki Allah ya sanya mu daga wayannan mutane da aka faɗa bijahi shaykhina Abu al-Abbas dan al-Farmashihu shin Abu al-Abbas dan Allah ya dare shi ashabu da yake sahabbai taqaddama ya gabata annan murad bi abu da yake nufi da su man taqayyala bi ahadi shi radiyallahu anhu da karba alƙawarin shi da jani wurin sa min gaira ishtira lil aqil wala ma'asarati wanda ya karɓa kurum ba wai wanda ya zama zamani da shi ba ba wanda ya gamu da shi ba wanda ya karɓa kurum wannan falalar da aka fara ala haddi na ƙila bisa ga abin da aka ce fi ashabil a'immati a sahabban wato shugabanni din nan arbabul mazahib ma'amuta mazhabobi kurum wanda ya karɓa ba tare da cewa a'a wai wannan falalar sai wanda ya zamani da shi wata ba ko wanda ya ga shi wata a'a in dai ka karɓa wannan falala kana cikinta والرتب جمع رتبة جمع من درجة والمراد بالله الدرجة التي تنال بالعمل الصالح في الدار الآخرة درجة أجل سامو عين أجل نقر الآخرة ورقود جمع راقد جمع لنا ميبتشي من رقد يرقد رقدا ورقودا ورقاد وميبتشي رقاد ما تبتشي إذا نام في ليل أو نهار عبد الله كلمة رقود واللي يبتشي لنا نقول الشيء وبعضهم وسكم لك ما لا يخصصه بالليل رقود وهذا معناه ما تبشي للدري والعول أما نفرقه بشيني لرانا قول الدري أطاه شيء في إن كنت أنا بشهادة سبب شيء المطابقة لا توصل الآية الكريمة ذا آية ننتهى القرآن من جرمة ليس وتحسبهم عيقاذا وهم رقود درانا قول الدري والضعف المثل كتم كتم أبن لأك باكا وقد أكبر أباك وقد تقدم إيشي يا جماعة وخلف هنا بمعنى إخلاص وتباب سعب بدين خلفي وخلف هنا بمعنى إخلاص أي دون إخلاص الو... للوعد بذلك من النبي بطريقة سعب على قول مدع النبي ينشد ذنبه لأن وعد الكلام دع على قول ما في جرمه لا يتخلف بها سعب وأراد بقوله ذلك ماتي abin da yake nufi da manzo Allah zai zo a wurin mutuwa inda al-ihtidar wanda rai ya zo fita ranka ya kusa fita ka koma wata wata ka koma wata ka koma lahira komai naka ya koma lahira jinka da ganinka baka ji baka baka jin abin da kenan baka garin abin da kenan ganinka ya koma lahira kurum kenan ka tabbata lokacin fitar rai wa rada bi su'ali abin da ke nufi da tambaya ina su'al da kabari tambaya ta kabari wal muftakhar abun alfahari ma yuftakharu bihi abin da ke alfahari wa sa'a ya munana biddu sarra wato kishiyar ya faranta wallufu taqaddama ma'anahu da aka ce suna tare da lufi ma'anar ta gabata fi tafsiri al-ism al-latif inda muka fassara sunan Allah na al-latif was-sirat wal-hawd wal-arsh ma'lum da sirati da tamkin annabi da al-aush da al-arsh duk abubuwa ne wanda suka sanannu gaba daya an san su a sunnan annabi wasan qasu wasan qasu da suka tsaga ce ay ra'awhu naqisan wato abin da aka ba sauran waliyai dangane da abin da aka ba mu inda sun sani sai su ga ashe abin da aka ba su sankani ne idan da su bace da gairi dangane da waninsa wa baƙi alfazi wazihun sauran lafazai na wayannan baitoci sha biyar bayyananne ne ya ƙulu ga sharifin sulamala ya ce ومن فضائل أصحاب سيدنا رضي الله عنه daga cikin falalar sahabban shawar jani Allah ya dada shi ومآثر أهل طريقه لأبن لك سامنا لأبار عن طريقه الذي اختصهم بها مولاه والناس من جنس سيكي من جنس العداء ومزاياه لدرجة جنس الله يكي من جنس العداء التي تفضل بها عليه وأن الله يمس بيوا بجوده لبي وصل وكرمه لكرم جنسا وأولاه يباسه ما أخبر به سيدنا رضي الله عنه شنع ابن شوف الجاري الله يدنش عباد العبار تبشيرا إنا من البشر لهم بانتجانية وترجية هنا قونا وتأكيدا هنا كرففا ولنور إيمانهم غرفيا إيمانهم وتقوية كرففا من أن مراتبهم يوم القيامة مرتبة سألنا القيامة عند ربهم أو رم أبنزهم الملك القادر الفائل بالإختيار الله سركي من إيكو من أيكة أبن يسود ذاتي أكبر أبن الله يتانا دامسو يباسو ما في يابي جرما من مقامات من أداهم daga matsayin da Allah ya ba wasu musu wasu waliyai ba su ba min al-awliya daga cikin waliyai al-muqarrabin abun kusantawa al-abrar mutanen kirki wazalika yace wannan limalahi kahum saboda abin da ya rice mu bi fadlillahi ta'ala da fadl Allah wa sabiq inayati da rigaya inayar Allah min barakati ya same mu ne saboda albarkar ustadihim malamin su shine shujjani allazi tabu min dibihi wa nasaka da dada saboda dadin sa وشره بولاده سكت وكذا ولتكبر ومن ذلك yana daga cikin abin da Allah ya keɓance mu da shi ai dan daɗa anna kulla man amila lillahi amalan wanda zai ya aikata wani aiki wa tuqbilu minhu an aka karba aiki din nafalan kana aw farlan aikin da yayi na farla ne ko na nafila yu'inhumullahu Allah zai basu ala zalika al'amal bisa ga wancan aiki da yi wa murqulun lokacin sa ta ma suna bacci aksar min ni'ati alfi zahidin zai ba su sama da ninki dubu ɗari mimma yu'ihi ga irin abin da Allah zai ba zai bayar da sahibi ga wanda ya wancan ibada ta farilla ko nafila wannan Allah zai ba mu ne bi mahadil fadli da tsantsan falalarsa wal juri da baiwa wal karami da karamci allazi la yadkhulu tahta min hiyadi muhidat al-aqisat wal hudud wanda baya shiga karkashin wani kiyasi da wani iyakar cewa a farla Allah la tuhaddu wa la tuqasu wannan zalika yana cikin abin da Allah ya karama mu da shi allazi kuma kurma bihi wanda Allah ya girmama shi da shi min amimin nawal da game wa baiwa hudurun nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zai zo lahum bayan tijaniya inda al-mamati sadda aka zo mutuwa wasu alli sannan na yi tambaya kabari wannan abu ne bayanan ne da yawa waɗansu daga yan tijjani za su suna faɗa ga shi wata nan ya zo ga shi ibrahim nan ya zo ga shi yin sanan ya zo za ka ji wannan da yawa an yi wannan da yawa ba ya faɗi da wani zalika yana daga cikin abin da allah ya karama mu da shi na ruwa ayyukan min al-ikhtisas abin da suka samu na daga keɓance keɓance sai na alama tsakanin talikai إذ أن إذايتهم شيوتر دمو إذاية بجانب الأكرم cutarwa ne ga janibin annabi duk wanda ke cutar ke cutar mutum yana cutar fa annabi ne alaihi salatu wa salam aminta Allah ya tabbata gare shi wa min zalika yana daga dai abin da Allah yake bance mu da shi atahafahum bi Allah ya mana tsaraba da shi aidan maulahu shi ne ubangiji sai ya mana baiwa da shi almutafaddilu mai baiwa almannan mai yawan baiwa anna lahum luqfan min Allah in tijaniya suna da wani lutufi daga Allah ya khussuhum bihi wanda Allah yake bance su da shi fi sirri wal i'lan aboye da bayyane amma da lutfi khasi na zahiri ba da lutfi khasi na batini wannan jaya wannan zalika yana daga abinda wato muka samu karam farar da Allah ya mana jawazu ala sirat yan tijani rasul wuce kan sirati asra'a mafi sauri min lahadil ayn da kirta wa ido kamar kirta wa ido zaku urudun wal hawda ta daga abin da Allah ya bamu zamu zamu je tabkin annabi sallallahu alaihi wasallama urudal karamatu kuma zuwa na girmamawa ana muna ma abin girmamawa zamu je duna mainin ba tare da ƙarya ba wannan zalika ta daga cikin abin da Allah yake bance mu da shi mana baiwa da shi istizlaluhum zamu ilwantu fil hajr rana al qiyama bi zilli arshir rahman a inwar al arsh ubangiji ranar da babu wata inwa an bai ta wafozin za su rabauta ma ya ga duhun biyu hunalikar akabiru abinda manya-manyan waliyai za su dinga buri ina ma su ne min ahadin irfani daga ma'abuta sanin Allah hadisi ne na annabi ya ce akwai waɗansu daga cikin bayan Allah wanda ba annabawa ba ba shahidai ba da annabawa da shahidai za su dinga burin suwaye wa'incan ina ma su ne sai ya ka tambayi mazala suwaye wa'annan ce mutane ne wanda suke haduwa daga kabilu daban-daban yare daban-daban su haɗu ba don komai ba ba don sha'anin duniya ba su ambace ni su ambace ni kurun za su zauna su ambace ni ba don zaman da suka yi ba don wani abu suka ba don ni kurun suka zauna kabilu daban-daban yare daban-daban a gani ko a haɗu a ambaci Allah to waɗannan mutane su ne wanda Allah ke sa su a nan to haka duwa su waye masu wannan hasuba mu ne ومن ذلك يعني كتنا عبند الله يكي بنتي مدرسي ما قصوده عبد الله كي بنتي جاني لشي من من أجل هذا الإمام وند أنبا من يسبر من جابورا دا من شيء جاني من ذكر سبعين ألف ملك إمنا يهور دمو ملائكة دمو سبعين أي جار دمو مع كل ذاكر من جار دكون أي ذكر ذكر دمو مهما ذكر تسد لي ونذكر يجي mala'ika dubu saba'in zai tare da kai fi kulli manzilin wa maqamin a kowane wuri da kowane matsayi kai wannan mala'ika dubu saba'in zai karanta tare da kai kuma ladan karatun da ya kai ra'abawa ومن ذلك يتنى هذا وانا هذا بريء أبن الله يمنى فللا لشي وهو غاية كل مقصد شيء متكر أبن نيمة wa maramin da abin nema majalasatuhum za su zama suna zaune li habibillahi wa sahwatihi da tare da manzon Allah masoyinsa tsarkaken saminas daga cikin dalkai alaihi wa ala alihi afdalu salatu wa azka salam mafi tsarkin salati da aminci su tabbata gare shi wa ma hadha isto amma tare da wannan duk wannan abu da kalimun faɗa fa nisbatu hadha alladhi zukira danganan wannan abu da kalimun ambata min ma lam yuzkar da kuma falalar ma da ba a faɗa ba min al-fada'il na daga falala wal asrar da asarce asarce kanu kanisbati nuqmatin lil bahr kamar tsugo ne dangane da ruwan kogi al-ha'il ne yawan ruwa babban kogi az-zakhar mai yawan kumba kaukaje kamar teku ka sa tsinke ko wani abu ka fito da shi idan ka fito da shi sai dugon ruwa sai ruwa ya dugo to abinda duka an faɗa na kusurciya nan tamu kamar wannan dugon ruwa ne wanda ba a faɗa ba shi ne sauran ruwan kogin to ɗan kaɗan ɗin ma an faɗa mutane da sun yi da sun kafurta mu da sun mushirin kantar da mu da sun al'adantar da mu ɗan abin da aka faɗa kenan nan so ina kuma da an faɗa sauran نسأل الله منا روقان الله ربنا الولي الكريم الرعوف الرحيم منا روقان بجاي هذا الشيخ العزيز دخل فرمونا شيء من جرما شيء شو تجاني ونبيه المصطفى الكريم دن الفرما النبي سنبا وطيع من جرما أن يجعلنا الله سنجام من جملة جملة من شملت هذه الدائرة الفضلية الله سنجام لرسوم ولونا دائرة سفل لا فشيوه يتمكن وأمته sau da haka Allah ya sanya mu daga cikin da'irar wanda Allah ya ba wa'annan farla wa ammatu hadhihi nafatul wahdiyya ya zama muna daga cikin wanda wannan baiwa da Allah ya bayar ta game mu amin amin amin haka uku shi ma saboda girman addu'ar shi walhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tafi daga Allah ubangijin talibai walhamdulillah fatiha al-fatiha fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وقاتنا وهذه الافواه لا تنتفع لنا بها امام الله تعالى يا ذا الجلال والاكرام انك لا تنسى سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين